نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bayan haka muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya mai kowa mai komai wanda ya kaddara dawar mu a wannan dare na talata wanda shine kuma dare na 11 ga watan ramadan hijira manzon Allah daga makka zuwa madina 1446 wanda kuma ya daidai da goma ga wata na uku miladiya haihuwar annabi isa dan maryamu alaihi wassalatu wassalam 2025 muna cikin tafsiri na suratul mu'minun wanda insha Allah subhanahu wata'ala za mu tashi aya ta 65 ko amma muna da tambayoyi bismillah
assalamu alaikum har yi tambaya na farko yana cewa da fatan ma na shan ruwa na fiya alhamdulillah
ya ake fitar da zakka shi ya ake fitar da zakka da kudin da ake samu daga makarantar kudi wato private school shi da ya kamata fitar mata zakka kowa ya ce ba
to ai a fahimta ta kawai dai rukunan fidda zaka guda uku ne ko sharɗanta ko ya kasance mallakinka ne shekara ta zagayo kuma sun kai nisabi sabi akwai firabit ɗin da kudinta ya kai nisabi har zai kai shekara ana juyawa gaskiya waɗannan sai dai wasu manya-manyan makarantun amma dai firabit dai mai sunan firabit in ba irin manyan nan ba ɗaya kenan kuma sannan abu na biyu kudin ai ba zama suke ba ni dai a fahimta ta za ka ga in an karɓa ne baya wuce tam ɗaya biyu kafin wani zagayo an biya albashi an yan gyare-gyare to amma dai kaddari in har hakan ne hala alaihil haulu wa balagan nisaba sai a fitar da zakar ko ba haka ba in har ya kai adadin mizaniyar ta kai kuma ya shekara guda ana juya shi sannan kuma an waye gari mallaki ne ba bashi ba dan ba a lissafi da bashi ko da naka ne sai ya zo hannu abinda kake da iko da shi wanda kake juya shi ya kai shekara ɗaya cif to wannan shi ne ake magana kawai dai ma na yi tsammanin zai maganar yanayin fadda zakar a yadda yadda aka yi kiyasinta da zinari da kuma wasu malamai da suke gani a yanzu gaskiya wannan lissafin da zinari bai kamata fa a tafi akan shi ba tun da hadisi abin da ya nuna da azurfa to in ku da azurfa ne kaga in kudin kai kai 800 ko 900 ma akwai zakka in kuma ka ce sai da zinari gaskiya sai ya kai miliyan bakwai a yanzu to sha biyu to shi sa gaskiya su malamai da yawa suke cewa gaskiya a dawo hakikanin hadisin a yi la'akari da azurfa kawai tun da damar da ita manzan Allah ya magana an gane to Allah ya samu dace kuma wanda za a bada Qur'ani ai ya riga ya faɗi wanda za a ba ya tambayi a rama zai lissafa maka su na'am
me dalila ne zai cewa shin wa ya dace a ba mu zakka na ga yanzu wasu masu ƙarfi suke ƙara wa ƙarfi a to ne naka kamar maganar je ko a to ai kaga kai ma ka ce ka gani to kaga ba daidai bane kenan ko eh ga suna wanda Allah ya lissafa guda takwas su ya halatta a ba duk wanda aka ba ba wannan ba ta yi ba ka yi asarar kuɗi kuma hakkin yana na akan ka baka biya ba na'am na mai dan zan gaba yana cewa shi malam alluran da ake sallar sallar ita za a iya sun da ita riga yi mana to me mutu za a yi za a yi mai bambanci ita kanta sallar jinaza a yi sallah ce mu gane wani abu guda daya duk abin da aka kira shi da sallah to duk abin da ake yi na a sallar farilla shi ma za a yi sai inda nasu ya toga shi a gane ka'idar da kyawu an gane kaga yanzu misali sallar jinaza kaga ai hadisi ya zo ba a ruku'u ba a sujada amma duk wani abin da ka sani na khushu'i da hudurul qalb da karatun fatiha da sura duk za ka iya sallar jinaza ba abinda ba za ka yi ba sai abinda nasu ya ce banda kaza banda kaza a sallah iri kaza ko sallar shayar da fari an gane ko ko kuma wannan raka'atai ne guda biyu da ake ma'ana wannan za a yi ma'ana istikhara bayan an gama su kaga duk wannan menene salloli ne to duk abinda za ka iya yi a sallar farilla za ka yi a kowace sallah inda an kira ta da sallah sai abinda nasu ya zo ce kaza wannan shine kaida zaka dauka kenan to haka ita ma alwalla da abu duk alwalla da ka san alwalla ce zaka yi domin kai sallah to ya halatta kai komai da wannan alwallar taka sai inda nafsi yace banda kaza an fahimci abin da kyau kaga yanzu misali akwai alwalla wacce mutum in ya kusanci iyali in yana son ya kwanta bacci ba zai iya wanka ba yana cin kasala to an ce yayi alwalla kaga amma wannan alwalla ce zaka yi sallah da ita ba za ka iya ba kaga yanzu nasi ne ya togaci amma alwala aka ce wudu'uhu lisala alwala irin ta sallah amma ba za ka yi sallah ba me yasa saboda nasi ya ce ba ta sallah bace ba kawai dan ka samu wani tsanki da sarki ne temporary dan kada ka yi bacci cikin kazanta an gane ko manzo Allah in ta kai ma ba zai iya alwala ba yana jin ganda in ji na Aisha sai ta bangon da yake kwance sai ta yima da shi sai ya kwance shi to saboda haka za ka iya alwala farilla kai sallar gawa da ita ko ta sallar gawa kuma kai ma'ana sallar fallar bi ma'ana kai alwala an yi sallar gawa kun je kun dawo ko kuma a an wayi gari kuna zaune a gurin za a yi sallah kuma sai kai sallaka in dai ba wani abu ne kai na warware alwala in kai wannan kuma kaga ya ta warware ne ba dan ba za ka iya sallar fallar da ita ba a'a dan mai warwara ya warware ta an gane yayi
malam ya ake samun sallar gawa
normal kamar da ake sahun sallar farilla illa iyaka dai kawai za mu ga da yake yanzu an dan samu wayewa ba fi fi da takalmi ba sallar farilla ma haka ne ai yanzu in za a tambaye ka dan ne yasa kake tuba takalmin ka ta akai a sallar takalmi manzo Allah ta idza jaa ahadukumul masjida falyanzur fina alaihi fa in ra'a qadaran aw najasan falyamsaha thumma yusalli bihim haka manzo Allah ya ce manzo Allah ya ce idan ɗayan ku ya zo masallaci ya kalli ƙasan takalmin shi idan akwai datti ƙazanta ya goge ba ya wanke ba ya goga su haka da ƙasa sannan ya salla da kayan shi wannan shi ne asali an gane ko asali sallar takalmi ake yi an gane wannan akwai hadisi wanda wata rana manzan Allah yana salla da shi da sahabbansa kowa da takalminsa kawai ana cikin sallah sai suka ga manzan Allah ya cire takalmansa su ma sahabbai suna ganin haka a cikin sallah su ma sai suka cire nasu bayan an gama sallah ashe manzon Allah ya gansu ta baya dama hadisi ya tabbata manzon Allah yana gani ta bayan shi an gane ko sai ce ma balukum alqaitum ni'alakum sai suka ce ra'aynaka alqaitan alayka ya rasulullah faqala fa inni atani jibrilu faqala inna fiha qadaran aw najasan fa'alƙaitu na Ali ya ce me yasa kuka cire takalamanku na ga muna sallah kun cire takalamanku suka ce ai kai ma mun ga ka cire naka ne kaga umarni kenan ko nan take bai ma yi magana ba saboda tsaba kwaikwayo amma mu yanzu sai an ta fama da kai kafin ku koyi manzon Allah kuma sai ka bude baki kai kana son manzon Allah kaga tsaba son manzon Allah kenan fa da kwaikwayo bai magana ba kawai suna ganin yayi su ma suka aikata kawai sai ya ce aini jibrili ne ya zo mini ya ce a kasan takalmi na akwai kazanta shi yasa sai na cire kayana sai ya ce daga yau idan kun zo masallaci ku kalli kasanta ku in akwai kazanta ko datti ku goge ku yi sallah da kayanku wannan shine abin da ya zo asali sai dai kawai abin da kullum malamai suke faɗa haddisun nasa ala qadri uqulihim ka ba mutane labari gwargwadon hankalinsu ka je karkara ka je kauye kai ka je dan musu wa'azi kawai sai su ka shiga masallaci da takalminka to kaga ai ka taro mace baka nemi ma a fahimce ka ba kwata kwata ka gani to kaga wannan baka iya karantarwa ba akwai sunna da ka santa dole zaka hakura da ita sai ka koya wa mutane ka sanar da su e amma in ɗaliban ilimi ne ba matsala ka yi daga baya sai ka faɗa musu ɗan abbas wata rana radiyallahu anhu sai ya yi sallah da mayafi ɗaya gyabto ɗaya bayan ya yi sallama zai je ce fa'altu haza na aikata haka ne li ta'lamu annahu min sunna dan kusancewa yana daga cikin sunna ba laifi ne dan sallah da mayafi ɗaya to amma ka je kauye ka je karkara wanda ba su zurfi a karatun addini ba in ka ce zaka ɗaba wata sunna kaga ai kaga matsala zaka sha to shi yasa komai kana ba mutane hadisi gwargwadon zurfin su na karatu in suka in suka yi wauta ko suka yi hauka to laifin ka ne an gane ko domin za za su wal awal almasu da ke ka ko su kafirta ka to kaga waye ja kai ka ja dan maka iya kauyewa ba so da haka a hankali ake bi a hankali a hankali a hankali ake bi har a kai matakin da za a faɗi wani abu amma baka faɗa mutane komai na matsala in ka karanta aya ko hadisi wata tana da hukunce-hukunce masu nauyi to in ka ce za ka fito hukunce-hukuncen a gurin sagarul ilmi to ka gaba ka yi hikima ba an gane don irin wannan ya taɓa faruwa yana gawa wajen 93 mun yi wata tafiya mun tsaya shi wanda muka taɓa da shi din ma ɗalibin ilimi ne ma sosai to amma kawai aka tayi sallah sai ga duk da takalman mu gashi dai duk an san juna kawai sai ya koma ba ya ce wallahi ba zai bi mu sallah ba ka gani to don a lokacin ka ga mu ma muna dan zafin kan ne shi yasa so saboda haka ga inda ba zafin kan ake ba ai ba za mu yi haka ba so wannan abun ya kamata dai mu gane su sahu za a yi kamar yadda ake yin sahu kuma kawai dai abinda malamai suke faɗa a nan gurin shine ba a fi tsanantawa ba kamar hadisan da suka tsananta wajen haɗa kafaɗu da diga-digai a sallar farilla ba irin wannan tsanantawa ba ma'ana a sallar jinaza an gane za dai a miƙe kuma gwargwadon iyaka gurin gwargwadon yadda sahun zai bada tunda kaga ba ruku'u za a ba ko da yayi dab da dab dab da dab ma'ana babu damuwa ana son kan sahun da ya gaza uku in kuma ya samu sama da uku alhamdulillah
malam shin mata za su iya yin jam'in sallar asham a har suna gidajen su ko ta barilla ba za su ba sai su zo masallaci kawai bai halatta matar aure ta bi jam'i na masallaci ta hanyar amsa kowa baya halatta ɗazumin yi bagana dangane jiya kai dangane da cikar sahu sahu ka bai cika ba ka dasa wani a masallaci kana cikin garari to ina kuma wanda ba a cikin masallaci kake ba wala Allah tana can gaban masallacin ma wala Allah tana can bayan masallacin ma dan sauti na kai mata akwai lalacewa amsa kuwa komai zai iya faruwa to kaga ta shiga rudu sallah kuma da rudu ba shi da amfani manzo Allah ya ce la tamna'u ima Allahi masajidallahi kada ku hana bayan Allah zuwa masallaci masallaci aka ce ki je in ba za ki je ba ki sallake kadai duk da haka manzo Allah ce sallar mace a gida ta fi lada da daraja akan sallata a masallaci sallata ma a cikin daki ta fi ta tsakar gida an gane amma duk da haka in ta ce za ta mai gida ba shi da ikon hana ta sai dai kawai ta yi shiga wacce za ta kare mutuncinta da kuma mutuncin addininta
mai tambaya na gaba yana cewa menene matsayin zama hutu a cikin sallah wasu ba sa yi kuma har sunna ne eh to ai ba dole bane eh wai jalsatul istiraha ko wanda an za ta farka ta biyu ko ko za ta farka ta nawa ta uku ko eh ai ai ai ai sunna ce ba ta dole bace ba an gane saboda haka in yayi babu laifi in bai ba kuma shikenan kawai dai abin da ake so kullun shine in an ce mu kaza sunna ne to kai ma kake karantawa an gane kai zama sarmadiyan kawai ɗaya kake ta yi kawai to kaga alkhairan da suke cikin wata sunna kenan kaga ya baka an gane ko kamar tahiyya da ta zo a sunna kaga gashi na wajen iri nawa to kaga yau kai irin waccan gobe kai irin waccan ba laifi bane ba kamar sallama a cikin sallah kaga ya zo da falan ɗaya assalamu alaikum ya zo da assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum ya zo da assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullah so kaga in kana kalantawa kamar kana raya sunna ‘ya'yanka suna gani ɗalibanka suna gani haka ne amma in ɗaya kake kullum to da sun je sun ga ana ba ɗayan nan ba kuma shi kenan sai su ɗauki mai yin wannan kuma kuskure yake yi to me amfanin da manzo Allah yake kalanta kai ma dan ka kalanta a raya sunna amma in an rike guda ɗaya kaga ai ba a raya sunna ba amma in aka ce kaza bai inganta ba to wannan shine kaga dole za ka takaita ga guda ɗayan amma kaga da tahiya ga sunan iri-iri da salatin annabi da wannan sallamar duk ga sunan kaloli daban-daban kaga duk wanda ka ɗauka kai in ne ta tabbata a sunna alhamdulillah Allah ya samu dace
mai tambaya na ƙarshe yana cewa wai saboda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allah ya da duniya a shi da Allah ta yi ma khalaqatul jinna wal insa illa liyabudun ko ban halarci mutum da aljan sai don su bauta mini yawa ba a ce ba wato mu gane wani abu guda daya wato muna da wasu bidiyoyi da suke damunmu idan ana kokarin a kare wa manzan Allah abinda bai dora wa kanshi ba wasu ake ganin kamar ana rage darajar manzan Allah yanzu dan ka ce ba a halicci duniya dan manzan Allah mai lafiya ciki ai ba ƙarya kai ba shi wanda ya halicci duniya cewa ma khalaqatul jinna wal insa ban halarci mutum da aljan ba sai dan su bauta mini ba ka rage darajar manzan Allah ba kai ku sani hasali fa duk duniyan nan ba wanda ya sai rage darajar manzan Allah ba ma za ka iya ba ai akwai abin da ake cewa za ka iya ka yi tsararo ka tsinki ba za ka iya taɓa darajar manzan Allah ba waye kai ai ba a yi ɗan matar da zai iya taɓa darajar manzan Allah ba ai wanda zai taɓa darajar manzan Allah shine manzan shine Allah haka ne amma kai asuwa ai baka kai wannan matsayin ba duk koda wani zai batanci kawai zai bilayinsa ne kawai kawai zai yi ne kuma sai daga musuluncin shi bai sani ba ai darajar manzon Allah ta riga ta shallake komai kamar yanzu ne a ce wai kai zaka iya cutar dangote ko buwa zaka iya miskini da Allah ai ba zaka iya ba ka da iya cuta abokinka gashi nan na kusa da kai amma wanda ya riga ya maka shal mai dungu ai ya fi karfinka ko ba haka bane ba ina za a ganshi ma balle kai cutarsa kuma yanzu irin wannan mai dan ka cutar su ma miliyan 100 ma sun san me kama yi kama kama tsinigiwa ne an gane to haka yake haka yake tsakanin manzon Allah da sauran al'ummar shi saboda Allah ya riga ya daga darajar manzon Allah ta ta duka baki daya karshe dai yace ta ce ma'ana kana khulquhul qur'an halaye manzon Allah alqur'ani wa innaka la'ala khulqin azim an wanke tunanin manzan Allah an wanke ma'ana hankalin man duk komai na manzan Allah daban ne saboda kaga wani yayi tsararo kuma yazo ya ce wai zai iya rage darajar manzan Allah ko kuma zai taba manzan Allah dan an ce kaza ko an ce mutum manzan Allah bai san gaibu ba sai ga mutum yana ta kumfar baki manzan Allah bai san gaibu ba to sai me bai san gaibu ba shi ma haka ya faɗa ba ka rage darajar manzan Allah ba manzan Allah fa ba mai iya taba darajarsa kaɗan daga cikin darajar manzan Allah fa duk wanda ya yi sallah ko azumi ko zakka ko zikiri ko karatun ƙur'ani manzan Allah sai an ba shi shaya na shi sai an fidda kasan manzan Allah a ciki duk ibadin da muke akwai kasan manzan Allah me yasa shi ya kawo maka sakon to da Allah yanzu ko wannan ce kadai falalan manzan Allah bai gama ba a ce duk wata ibada mai ibada manzan Allah yana da percentage kaga inda lada yana yawa masu a ce yawa manzan Allah yawa ko ba haka bane ba kuma kuna gani yadda matan manzan Allah su su biyu suka bata manzan Allah rai mai Allah ya ce musu in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma wa in tazahara alaihi fa inna Allah huwa maulahu wa jibrilu wa salihul mu'minina wal malaikatu ba'da zalika zahir akan mata biyu fa kadai Allah ya ce Allah ya ce in kun ce za ku yaƙi manzon Allah to ku sani fa inna Allah huwa maulahu Allah shine majibincin sa zai yaƙe ku akan manzon Allah wa jibrilu mala'ika jibril ma zai zo zai shiga wannan rindanar a yaƙi Aisha da Hafsa kai bayan su ma mu'mine duka za su shiga har mu an gane ko da sauran mala'ikun duniya baki daya wannan ba dan gata bane ba akan mata fa guda biyu kawai ake maganar amma an jera allan da kansa jibrilu da kansa da mu duka da rundunar mala'iku duka jibrilu kuma sau ɗaya manzan allah ya ce yana da fuke sittumi a tijana yana da fukafukai ma'ana ɗari shida amma fufuken jibrilu guda ɗaya manzan allah ya ce tun daga nan ƙasa sai da ya doge da sama fufuke ɗaya kuma da shi a wannan rundunar ta manzan allah to wannan ba gata bane ba sai ka tsaya kana ta kama kama kana wake-wake na sabo kana wake-wake kana ɓata manzan allah bayan manzo Allah ya wadatu da wannan waka taka ta shirme ta fada ta shirme wanda ba hankali a cikin ta an gani ka kalli isra'i da mi'raji da aka yi da manzan Allah wannan ba falala ba ce ba wani annabin ne aka mishi wannan jibrilin kan shi aminul wahayim ya kai inda bai isa ya kara ba amma manzan Allah ya kara gaba ha to me wannan ba gata bane wannan ya je an rage ya je an rage ya je an rage annabawa duka suka sako manzan Allah ya musulmanci wannan ba daraja ba ce ba kuma babu wani annabi da Allah ya aiko sai da manzan Allah sai da Allah ya faɗa masa in annabi Muhammad ya bayyana annabin ƙarshen zamani dole ka bada gaskiya da shi ko wani annabi sai da aka faɗa masa wannan an gane ko lokacin da manzan Allah ya ga sayyidina Umar da wata kusas na na at-taura idan manzan Allah ya baci yace ya Umar bari in faɗa maka ko annabi Musa yana raye dole sai ya bi ni yanzu ma wasi'ahu illa tibai sai ya bi ni dole to kuma mai wannan matsayin kaza sai kana wani kama kame wai haske ne ai wai ya je bangon gabar ya dubu saba'in ya je mai dubu saba'in ya je arewa ya dubu saba'in ya je kudu ya dubu saba'in wai sannan ya dawo cikin amin aka haife shi lalak wannan ta zo mu ji ta ce wannan ta tsuni wannan da a nuna darajar manzan Allah manzan Allah baya buƙatar wannan talkacan ni da kai ne in za a yi mu sai an rakito da ƙarya da gaskiya ko ba ka bane ba wani ne wani ne ta kammamawa wani abin kumbula ce amma manzo Allah ba bukatar wannan shirman an gane ko Allah ya riga ya gama daga darajarsa ya masa martaba ta zarta ta kowane halitta ba a taba yi ba kuma ba za a irin shi ba so da Allah muke yaban manzon Allah da abin da ya tabbata a sunna an gane ko abin da ya tabbata a sunna shine hutu kuma dan ka raba masa abin da ba nashi bane ba ba daga darajarsa kai ba wata tazo tana yin waka a gaban manzon Allah daga cikin baitin ta take cewa wa fina nabiyullahi ya alamu ma fil gadi tace a cikin mu akwai annabin Allah wanda ya san me zai faru gobe ci a'a bari faɗi abin da kika faɗa a baya daga ba amma banda wannan kalmar cire ta ba shine ba shi yasa wannan yasa manzon Allah baya san a ce mai sayyidina saboda kankan da kada manzon Allah shi yasa kaga duk salatan da suka zo daga manzon Allah babu kalmar sayyidina ba inda aka ce Allah musalli ala sayyidina duk salatan da suka zo inda yana ibrahimiya ne babu sayyidina ba dan manzon Allah ba sayyidina din bane ba an gane ko saboda tawadu na manzon Allah khutba wani yake yi ya hada damiri wakilin sunan Allah da manzansa manzon Allah ce tir da wannan mai khutba ba kai ya khutba ba shi kuma sai ga manzon Allah ya hada malamai suka ce me yasa yace sau aka ce saboda kada ya ba sauran masu sauraro ma'ana rudu su gane kamar aji ɗaya ne da Allah da mandansa ajin kowa daban mu ji arama
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجعلوا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون نعم zamu ga wannan cikon karatunmu ne na jiya wanda Allah subhanahu wata'ala yake bayyana ɗabi'u na mutan kwarai da kuma akasin wannan Allah ya faɗa mana a baya walahum a'malun min duni zalika hum laha amilun ba sa aikin kwarai da ayyuka da suka karbe su wanda a ita suke waɗannan ayyuka kuma da wannan ba abin mamaki bane ba tunda kamar da ya zo a hadisi manzo Allah ya ce duk wanda aka halice shi dan wuta Allah zai hore masa aikin yan wuta to shine fassara ma'ana walahum a'malun duna zalika suna da ayyuka ba irin tsaye da sallah da kin hada Allah da wani ba Allah ya ce hum laha amiluna haka za su ci gaba da wannan ayyuka nasu hatta idza akhazna mutrafihim bil azabi har sai mun kama manyan cikin su wanda muka ga wanda muka ji da su daɗi da wadata da lafiya da azabar mu idahum yaj'arun sai kuma suna raki an gane ko sai kuma suna raki dama haka dabi'a dan adam take in ya samu yayi bulin bukui in ya rasa kuma ta ihu da kasuwa ta samu matsala ko ina in ya zauna fada zai kai ai da kasuwa sai haƙuri kai ba ganin zama dai a gida ne kawai amma in tana ci fa ai majalisa ma ba za a gan shi ba sai dai ya wuce da bakan leda gida Allah ayyuka ne sun yawa kaza kaza kaza kaza amma da an samu matsala kullum haka muke haka ɗabi'a mu take a gurin aiki zai gum yana cikin kamaya mai haɗin shi da an kawo wata kura da ta fita shi kura aka rufe masa inda yake ci kuma sai kama surutu ko ba haka bane ba aikin ma ba daɗi aiki ya lalace wane ne wane ne bayan wata kofa ce aka toshe da can da yake ci ba kusan yana ci ba ya amma yanzu kun san kuka ba kusan dariya ba haka dan adam yake kullum ina bata an gane shi yasa kullum ma'ana in ya samu ya ya bulun muku ya shiru in ya rasa kuma ya iya raki ya iya ihu ya iya kururuwa to shine Allah yake faɗa sai mun kama su suna cikin jin daɗin shiru amma idan mun kama manyan su wanda muka ji da su daɗi idahum ya ja'arun sai su kama raki an gane ko Allah ya ce la ta ja'aru yawma a ba wani raki za ku mana a yau innakum minna la tunsaruna yau ba ku da wani mataimaki daga gare mu an gane ko can ya kamata ku ji abin da muke faɗa muku ku yi aiki da abin da muke faɗa muku to shine sai ku in kun shiga wani hali sai mu taimaka muku amma al yawma a yau din nan kuma babu wani taimako daga gare mu Allah ce kad kanat ayati tutula alaikum an kasance ana karanta muku ayoyinmu ta hannun manzanmu da muka aiko fa kuntum ala aqabikum tankisuna kawai sai kuke juyawa baya ku koma ba za ma ku ji abin da ake faɗa ba saboda kuna ganin kamar an raina ku ko kuma an zo muku da gaskiya shi yasa malamai suka ce duk wanda kaga Allah ya bashi abu biyu amma bai canza shi ba to ba karamin zababbe bane a gurin Allah ya bashi mulki da dukiya sau tari wa'in abin guda biyu suna sa girman kai suna sa ka canza abokanai kuma kai juyi mulki a gidanku an gane ko sai an zo an waye gare har babanka ma sai kai zai bi balle wasu yan uwanka ko abokanka ko makamancin irin wannan saboda kayi kuɗi ganin ka fi karfin kowa kuma kowa yana buƙatar gurinka tun 80 wani abu wani malamin yake faɗa mana cewa akwai ƙaninsa shi ya kula da karatunsa makarantar shi har ya gama har ya yi sabis sai aka ɗauke shi a wani banki da ya yi sabis wannan tun 80 ina ga 80 wani abu dai lokacin yake faɗa mana ya ce kawai ya ce ni in zan dawo gida ɗan abin da na rage na cak ɗin na gama rubutu na jefa aljihu shi nake gudu tsala an baya lasi zane a bango ya ce shi kuma can ƙanin nawa in ya tashi zuwa zai taho da kuɗi sabi falfil haka zai raba a gida ya ce wala na taɓa zuwa wata ran naga ana sa ranar ƙanwata a ɗakin mamanmu kuma shi ne babban yayin shi wallahi saboda yanzu ma'ana abubuwa sun lalace rayuwa ce ake rayuwar madda kawai mai waye kai dukiyarka da kudinka ko a cikin dangi haka ne in kaga dangi suna ji da kai ana kafafa da kai kana da malasa amma wallahi in baka da malasa sai dai ka ji ana yi da yawa bakin ku na kauye ma in sun zo ba za a je gidanka ba sai dai in an zo a ci ai suwa da sun zo sun koma eh yi mana to kai ba ba malasa amma yau in kana da shi dangi fa kala-kala za ka gansu wani ma in an zo ana ma tarihin ma ba za ka iya ganar to shi kenan to na ga to haka ne to ma can da zuwa da zuwa e to ai ai za a dauko na can nesa ne ma da a zo a zo a zo a zo alashi zuma ka gani ko to haka fa rayuwar ta zama rayuwar madda wallahi hatta a gurin babanka ko a gurin uwarka sai ka ga mai samu ya fi karbuwa a gurin iyayen wallahi ba karamin iyaye bane suke da seniority akan haka wallahi sai ga an fi son shi ke da kike auren mai kuɗi uwar ta fiji da ke ba haka bane ba amma wancan wajen ta dan garuwa ko kuma ma'ana wani gartai ne ko makamancin wannan ba fiye damuwa da ita ba amma wancan mai malasar wanda mijinta zai kawo suga zai kawo shinkafa ya kawo ya gaida uwa ya gaida uba an fi jinjina wannan sulkin to haka a ƴaƴan nata ma da mazan da matan haka suke haka a family ma haka komai ma haka miki saboda za ka kastar da cewa ma'ana ban fiye gina abu don Allah ba an gane ku ba wai kima da darajar mutum ake nema ba kuna kallo fa sai na umar allah ya kara masa da yana khalifa ya yi tafiya sai ya gamu da ɗaya daga cikin gwamnonin shi ba haka asar ɗin yake nuna ba sai ce a wa ka baro wa garin kuma sai ce na ban musu wani ai sai ce wani ai bawa ne kaza ya ce iya ce to ai hafizin qur'ani ne sai ce eh gaskiya lallai ne to kaga kenan me ya daga darajar sama na alqur'ani kenan ba a kallon nasabarka ba a kallon waye kai ba a kallon ma'ana daga ina ka fito a wane ne kai me matsayinka a addini me matsayinka a sunna shi ake la'akari kawai ba wai kai dan wane bane ko ko kuma dangin wane bane ba to Allah ka mana gamdakatar to shine Allah subhanahu wataala ya ce ai ana karanta muku ayoyin mu fa kuntum ala aqabikum tankisun kuna jiyawa da baya ba ku sauraron abin da muke faɗa muku mustakbirina bihi kuna masu girman kai malamai sun yi sabani dangane da faɗin Allah da ce mustakbirina bihi samiran tahjurun cewa saboda suna ganin Ka'aba a garin su take kuma su suke su suke ɗaukar ɗawainiyar Ka'aba suna ganin wannan shi yake ba su girman kai ai kama wata izza ce to kuma wannan ba izza bace ba shine Allah ce mustakbirina bihi samiran kuna girman kai kuna zama zaman fira a gindin Ka'aba tahajurun bi ma'ana kuna faɗar maganganu na batanci ga musulunci shine wata rana manzo Allah alaihi salatu wassalam ya zo zai zo Ka'abar yake cewa yake sai Abu Jahil ya ganshi sai ka ce wallahi ya muhammadu in ka iso gurin nan ka ce za ka mana sallah sai na ga waye gatanka a garin nan to manzan Allah zai fasa zuwa ne saboda kurarin shi manzan Allah ya zo har ya fara sallah ga su a gindin ka'abar sai ɗaya yake cewa a oga kaga mutumin fa ba ka ci za ka mai kaza ba sai ce ina yake sai ce gashi yana sallah ya tashi ya rasa inda ya ce ai ni ban gan shi ba sai da yake tambayar manzala sai ce ai ya taso tsakani na da shi ya ga wani wagege layin ba zai iya cin bai ganni ba Allah ya makantar da shi an gane ku ba zai iya cin mun ba saboda haka sun mai da ma'ana gindin ka'aba gindin fira kuma gindin homa da kafafa shine Allah ce mustakbirina suna masu girman kai bihi da wannan ka'abar da suke kula da ita samiran suna fira a gurinta tahajuruna suna bayyana kalaman banza an gani ko na batanci ko kuma suna faɗar ma'ana abin da ke saban Allah dan wata kalmar ta ce at-tahjir shine bai mana al-kalamul qabih an gani ko faɗar magana mara kyawu mara daɗi to aikin su kenan Allah ya ce afalam yadabbaru al-qawla afalam yadabbaru al-qawla am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahum al-awwalin أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون
Allah ya ce a falam ya dabbaru alƙaula ba za su yi tuntuntuni ba alƙaula wuna bi ma'ana alƙur'an ƙur'anin da manzan Allah ya zo da shi ba za su duba su izina su ga cewa ba magana ɗan adam ba ce ba am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahum al-awwalun awwalin ko kuma kawai dan wani abu ya zo musu su yanzu wanda iyayensu na farko bai zo musu ba am lam ya'rifu rasulahum bal bi ma'ana am huna bi ma'ana bal ay bal ya'rifu bal ya'rifu rasulahum sun san manzan su wannan kirikiri fa hum lahu munkirun suke mana inkari suke musu am yaquluna bihi jinna bari dai kawai suna ce masa mahaukaci ne bal ja'ahum bil haqqi ba haka bane kawai dan ya zo musu da gaskiya wa aktharuhum lil haqqi karihun su kuma fi yawan su suna inkari suna kyamar gaskiya to kaga wannan yake nuna mana cewa hikima ta alqur'ani wanda in za ka tsaya ka kalle shi da kyawu babu wani littafi mai ban ƙaye da jin daɗi wajen karanta shi ko ba ka jin larabci irin alkur'ani ko akwai babu littafi ne wanda in ya haɗu da kyakkyawan murya banza Allah ce sauti mai kyawu yana ƙara ƙur'ani kyawu ɗabi'ar ƙur'ani yana da mu'ujiza ko ba ka jin larabci in ana karanta maka shi ga wanda ya iya karatun wallahi sai ka ji wata tsuma kana jin menene jazibiya tana taɓa ka to ina kuma kana jin larabci kana jin abin da Allah ya ce in ka samu limami mai iya ƙira'a kuma wanda ya san ma'ana ina zai tsaya a karatu ina zai tashi wallahi ba ka so ma ya yi ruku'u saboda in an ɗauko ta magana ba ka so ma a katse amma ka zama dusa baka jin komai shi yasa duk inda liman ya ja doguwar sura ka kagu saboda yanzu baka cikin sallar baka jin magana da Allah subhanahu wataala yake yi dan baka iya turanci ba wai baka iya larabci ba turanci ka iya turanci kuma daban qur'ani larabci kuma daban amma saboda ganewa da rashin ganewa irin namu har mun fifita turanci akan larabci sai ka dauki ƴaƴanka ka kai makarantar arna ka yadda ya ga cinyere da ɗan tofi cinyoyi a waje da ƙirji a buɗe akan ka kai makarantar musulmi me yasa saboda kai turanci kake so ya iya Allah ya tsine wa turanci an gane ko ga larabci ga yaren alkur'ani yaren manzan Allah yaren yan aljanna amma baya burge ka kai turanci ne ke burge ka ko ba haka bane ba to baka more ba duk wanda bai iya larabci ba wallahi shine ya kamata a ce masa mana illiterate jahili lamba daya duk turancinka tunda ba za ka iya sanin mai manzan Allah ya ce ba ba za ka san addininka ba ba za ka san sunnar manzan Allah ka ba za ka ga an rabo ina karanta ɗazu wani asar na abdullahi bin rawaha matarsa ta kama shi ya shiga gurin ma'ana baiwarsa kwarkwararsa ya kusance ta sai hankalinta ya tashi ranta ya ɓaci dan me zai je gurin kwarkwararsa kaza da sauransu ya ce mata ni ban je ba ta ce mata duk da na je ba abin da ni ta ce kayi ya yi din ba yi mana bai ba dan da ta ce na ta ce kayi ce ban yi ba to in ne baka yi ba karanta min qur'ani in ji ai na san mai janaba ba kanta qur'ani an gane ko kawai sai ya karanto mata wasu baiti na na waka da ya kirkira ta ce eh gaskiya ne dan karamin aya da yin kalaji sai kara mata aya sai kara mata baiti da ta tuna yadda tabbas na san cewa yanzu ashe gaskiya idanuna ka haince ni kin haince ni idanuwata ashe ban ganshi na abin nan ba saboda haka tun daga cikin ta mata qur'ani me kawo haka saboda bata san nasan qur'ani ba ina bata an gane saboda haka to da yawa in ka jahilci larabci ka jahilci lamarin addinin ka da yawa shi yasa wajibi ne in dai muna son manzon Allah muna kishin manzon Allah to mu iya yaran manzon Allah mu iya yarenmu na gidan aljanna mu iya kuma yaren alkur'ani littafin da la ya atihil batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi an gane ko sannan kuma bayan haka yare ne wanda zaka tashi da shiran alkiyama in ka dauki abubuwan nan guda uku ai zaka gane larabci ya ko na yare fintin kau kuma ba ba duk duniya ba yare mai fasaha da zalaka irin larabci Allah ya ce fa damdama alaihim kawo mini a turanci ko wani yare translation da zai dace da wannan ba ka da shi annabin Allah ya ce anilzimukum hawa antum laha karihun kalle da nasin fa shigo anilzimukum hawa antum laha karihun can kuma Allah ya ce fa kubkibu fiha kana da wani yaren da zai baka wannan fasarar ne babu saboda haka larabci shine yare lamba daya ni yanzu ce maka yiwu kai single din nan yu tu yu uku yu mace yu mata biyu yu dukan mata amma larabce ce anta anti antuma antum antunna duka me wannan zalaka yadda larabci ya fassala komai an gane ko amma bature in yace maka yu to dai ya gama da ku da ɗaya da biyu da uku da mata da hudu da mahaukata duka yu ne ba haka bane ba amma a larabci sun ce maka anta mudassir anti khadija antuma mudassir wa abubakar antunna mata dj kande balaraba antum duk ba gashi nan ba amma a turanci akwai wannan babu ina fata an gane su so da kaga kenan zaka gane cewa yaren larabci yare ne mai daɗi mai kuma yalwa to wannan yasa in qur'ani ya gamu da sauti kyakkyawa yake baka daɗi ka ji haka na kwalla baka sani ba Allah ya samu dace to shine Allah ya ce afalam yadabbarul qawla dan Allah ba za su yi tintintini ba akan wannan alqawl huna alqur'ani ba za su kalle shi ba in za ku iya tunawa tufailu bin amr dausi ko shugaban wata kabila ne kabilar daus lokacin da yanke zai zo umara zai zo ziyarar ka'aba lokacin manzo Allah ya bayyana al'umma suka ce to kai hattara akwai wani mutum as-saba'i mai rabu da ƴaƴa da iyayensu ya bayyana kar ka yadda ka tinkakarje gurin shi yana da sihiri na magana yace tun daga garin mu na sanya auduga na toshe kunnuwana saboda kan na shigo garin makka ma inji afwan inji abinda ma yake fada haka kuma ya faru to da Allah ya ga damar abin da ya so sai aka yi gamdakatar Dufaili ya shigo a farfajiyar Ka'aba manzo Allah shi ma yana farfajiya yana karatu ina karatun sallah yace sai na koma can ya ce amma fa'aballahu illa an yusmi'ani amma Allah ya ki sai ya ji yadda ni abin da yake faɗa sai abin yake ɗan ɗaukar tunani na haka ya wannan ku anya waka ce ku kamar da ake faɗa sai ce kai yanzu ni a matsayina na shugaba balarabe idan har ba zan iya tantance maganar Allah da ta mutum ba ainihin asara kawai sai ya fuske audu gare matsa kusa da shi to kaga ya kamu in ne zaka ji manzon Allah ya gama a inda manzon Allah ya tsara ka kuma ai kenan dole ka bi ai yana zuwa sai ce kai wannan wannan wannan ƙarya ne wannan ba magana mutum bace ba wannan ba magana dan adam bace ba wannan yasa kawai manzo Allah na gamawa ya bi shi sanda salam salam salam kawai na za sai ce ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah sannan ya kwace labari ya ba manzon Allah an gani to saboda haka wannan shine jazibiyat alqur'ani shi yasa kullun ake bukata da mu muke karanta qur'ani da tadabburi ba yawan tilawa ba Allah ya ce am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahum alawwalin ko kuma wani abu ya zo musu ne wanda bai zo iyayensu na farko ba shi yasa ma'ana suke inkari am lam bi ma'ana am bi ma'ana huna bi ma'ana bal ya arifu rasulahum haqiqa sun san ma'ana menene manzansu su tunda ai Allah ya ba mu labari a Qur'ani ya arifuna hu kama ya arifuna abnahum sun san manzon Allah irin sanin ƴaƴan cikin su Salman al-Faris yace wallahi ya manzon Allah mun san manzon Allah ma sama da ƴaƴan cikin mu saboda tun mun karanta shi mun karanta sifofin sa yace kai ba wai manzon Allah ba sahabban manzon Allah ma an faɗa an faɗa mana su an faɗa mana su an ce muhammadun rasulullah wallazi na amanu ma'ahu a shiddawu alal kufari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan min lahi di aya hatta kai karshe duk ana faɗa maka ɗabi'un manzon Allah ɗabi'un sahabban manzon Allah ana faɗa maka ga irin su suna da kauna a tsakanin su suna da kula da umarnin manzon Allah suna kaza suna kaza suna kaza kai hatta ba wai sifar manzan Allah ba da sifar sahaban manzan Allah hatta garin da manzan Allah Allah zai fidda annabin ƙarshe sai da Allah ya bayanin garin a taura da injila wannan shi yasa ya kawo yahudawa cikin jaziratul arab saboda sun karanta annabin ƙarshe za a fidda shi a wannan yankin wai saboda su yi wa Allah wayo da dabara sai suka hijira suka zo gurin wai dan idan Allah ya tashi ya fidda daga cikin su an gane ko to shine suke ta hassada manzon Allah dan menene a rasa wanda za a ba annabta sai wannan dan talakawa mai kiwon dabbobi maraya shine Allah yake fada musu Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu Allah ya fi kowa sanin ina ya kamata ya aje manzancin shi zuciyar manzon Allah ya ga ta fi kowa kyau shi yasa manzon Allah zababbe ne dan zababbu an gane ko zabo shi akai zabi cikin zabi zabi cikin zabi shi yasa ba wani mai silsila a duniya irin ta manzon Allah ba wani mai daraja manya da asali irin manzan Allah duk wanda ka gane sai dai bayan manzan Allah amma bai kai manzan Allah ba ƙarya su dubu an gane to kaga ba su da iskali akan manzan Allah sun sani kirikiri Allah ya ce fa hum lahu munkiruna kawai suna inkari ne suna mai hasada ne hasada min indi anfusuhum kawai hasada ce amma sun san annabin gaskiya ne sun san abin da yake faɗa gaskiya ne komai sun san gaskiya ne amma dai saboda son zuciya dama abin da yake hana karɓar gaskiya ko dai girman kai ko son zuciya in ba son zuciya ba ba yadda za a yi mutumin da tun kafin ya zo ya ce muku kaza amma ɗabi'un ƙwaransa su ne fitattu a gurin kowa kowa bai taɓa sanin sa da cin amana ko ha'inci ko zalunci ba bai taɓa ba kai hasali tunda Allah ya san tunda Allah ya tsara aiko manzon Allah ya bashi makamai da kariya na karanta mana tun yana jariri ita kanta halimatu sadiya ta ga alamu ba haka bane ba kafin bayan wannan kuma fataucin da aka fara tafiya da shi baffansa sun sauka a wani guri a daidai haimar wani ma'ana wani malami yana ji sai yake jin maganganu haka an ya karauka sun yada zango sai yake jin wata magana kamar akwai wani hikima a cikin maganar yana fitowa daga bukarsa sai ya kalli yake ta kallon mutane haka sai ya tsira wa shi manzon Allah ido sai ya tambaya wannan yaron da waye ki tafi sai aka ce da wannan ne sai ce zo yace kamai da wannan yaron gida yace kamai da shi gida ina tunanin akwai babban al'amari akan shi idan yahudawa suka fahimce shi za su kashe shi kaga wannan batun ma shi yana matashi bai ma san me yake faruwa ba amma tun daga nan Allah ya bashi kariya ya zo yana manzon Allah sai yayi kiwo na dabbobin mutane an biya shi yake cin abinci wannan ana nuna maka rayuwa duk abin da yake na halal ne ko me yake yi ba girman kai idan annabinka bai girman kan neman halal ba waye kuma kai dan talakawa an gane ko in garinku ba za ka iya ba tafi wani garin ka je kai iba kwata ma kai gwangwan kai jari bola duk kai wata biyar shida bakwai kai wanka ka dawo garinku ka bada ma'ana capacity in ka gama kuma ka koma ba haka bane ba saboda haka haka ake rayuwa in sana'a ba za ta a garinku matsa gefe amma shi kenan wai kai kayi karatu girman kai ya cika ma kwakwalwa kai ba za ka iya kaza ba kai ba za ka iya kaza ba shirme kake na shiga motar wani kawai sai na kalli dashboard ɗinsu haka sai na ga wani tesis haka an sai na ga tesis ɗin ma'ana na phd ne kuma sai na ga a jami'ar da nake ci kuma sai na ga ma'ana a department dina ha'a sai na kasa haƙuri dama ya tafi ya tafi tambaya ta kai ɗan ina ne na ce ɗan najeriya ne sai na kama ni ma tambayoyin sa na ce na ga wannan abin na waye sai ce na shi ne sai na ce na haka kai sai ya ce na ga jami'a mu sai ce a kai ma university malaya kake na ce kwarai da gaske ya ce me kake kana karantarwa na sanin a'a karatu na zo yi shekara ka nawa na ce shekara ta wajen hamsin ce nawa ya ce shekara hamsin kana me baka fi shidi ba na ce ta na ce kai baka ma sani dan sa'a bane ba ma tukunna na ce kai baka ma sani dan baiwa bane ba ma da Allah ya kawo ni Malaysia nake karatun ma tukunna ya ce ya zan zauna har shekara hamsin ban fi me nake yi na ce to sai na ce to yanzu kai wannan aikin da kake me yasa ba za ka yi aiki to ai wannan aikin ya ishe shi tasi yake ba pejiri ne holda up tasi yake yi amma kai da NCN ka da digirin kana wani fasa kai saboda kana garin da ba a karatu saboda haka ku sauke wa kanku girman kai matasa ku sauke kanku girman kai ku je ku nemi halal kuna sa aure ba kuɗi sai magana banza an gani ko ku je ku nemi kuɗi aure sai da kuɗi an gani ko tafi Kano tafi wani gurin ka je ka shiga burtu kawai malam kai ta neman kuɗi wallahi wata ran kai ne mai wadacin gaba amma muddin ba za ka wahala a rayuwa ba to ba za ka ci nasara gaba ba in ana neman ma'ana duniya ba a yin ta da wasa ka tashi tukuru duk ka fita in bola bola ma za ka kaje ka yi in gwangwan za ka ke bi in an sha lemo da me ka ɗauka ka je ka yi in ya kwata za ka kiya shi ana biyan ka ka je ka yi kullum in dai ka riƙe amanar aiki to za ka ga kana ɗaukaka kana samun ci gaba amma in ka sa ha'inci da ƙarya to za ka shekara ɗari akan haka baka ci gaba ba to wani abin da ya kamata ku gane kenan idan annabin mu annabin rahama zai aiki ya wahala irin wannan ina kuma ni ina kai ya fita kiwo sai ya fita kiwo yayi kwanaki tukunna zai dawo a sallame shi wata rana sai suna dab da wani kauye ana irin kada kada ana waƙoƙi a garin sai abokin tafiyarsa sai ya ban masa shaninsa dabbabin sa yace Muhammadu kulan muni bari je in kallo in dawo da asuba ko kuma cikin dare na zo sai ya ce to shikenan kullum yana cewa muhammadin kai me yasa ba za ka je bane ne eh to sai nan ne dai muhammadin manzo Allah ya ce to shi ma bare ya bi shi je asar yake yana mana kafin manzon Allah ya sagun kawai sai wata hajija ta san ta makar da manzon Allah kawai fadi saboda Allah baya so ya halarci gurin saboda kar a taba wani abu na karaman manzon Allah sai Allah ya dauke kawo ya wani wani suma kawai ka gani sanin da adda manzon Allah ya zo wajen sa wannan hadar al-asud a Ka'aba ai kun ga wallan manzon Allah saula kaɗan ya fito ko me ya faru ha faduwa yi to duk wasu makarai da kariya da Allah zai ba manzon Allah tin tali Allah ya bashi saboda wannan nauyin sako da Allah zai dora mishi to shi yasa ku gane cewa ku yabi manzon Allah da abin da Allah ya yabe shi ko kuma ya yabi kansa yana cewa adad nabiyu la kadhib yake cewa ran alkiyama ana awwalu man tanshaqqu anhu al-ard yawm al-qiyamah bila fakhr yace ni ne wanda kabari zai fara tsagewa in fita ba alfahari nake ba kowa zai tashi tsirara amma manzon Allah Allah zai mai kwalliya ba wanda zai ga tsirancin manzon Allah kowanne idan ya mutu in za a masa wanka sai a mai zigidir sai dai a rufe al'aurarsa ga manzan Allah ya rasu sabai salasa ya zasi a nujarridu rasulullahi kama nujarridu mautana za mu to manzan Allah da muke mutuntunmu ne haka dama in an samu ishikali ko matsala shine ake masa wahayi ya warware to yanzu mai warware ne gaci kuma kan shi ake nema ya za a warware sai Allah ya je musu bacci kawai suna bacci sai suka farki cewa la tujarriduhu waghsiluhu fi sawbayhi cewa kar ku tuba manzon Allah ku wanke shi da kayan shi to duk wannan makaranci bane ba sai ka zo kana mai kwashe kwashen shirme wai shi wai haske ne ya je gabas ya kaza ya je kudi in ji waye manzo Allah ba bukatar ƙarya da surutun ka na banza da waƙe waƙen ka na sabo ba bukatar wannan ka daina samu shi an gane to Allah ya ce am yaquluna bihi jinna kai bari dai kawai suna cewa yana da junnu ai sun faɗa ku Allah ya ce musu wa ma sahibukum bi majnun ma abokinku ba mahukaci bane ba duk fa inda ya kazo da gaskiya ba irin yarfan da ba za a maka ba in kaga an yi shiru to ana cin mushi da kai ne amma in dai ka ce a gyara kaza ba dai bane ba komai karfafi za a maka yanzu da manzon Allah da Allah bai bashi annabta ba ba shiru kaji ba amma yanzu ba irin yarfa da an ce a sadar al-awwali an ce tatsu ne mutan farko ce ma wai wani yake zuwa wai yake masa menene yake masa dictation Allah ya ce lisanun ladhi yulhiduna bihi ko ajami wa hadha lisanun arabiy mubin banda shirman ku abinda kuke sukan shi cewa yana zuwa gurin wani ba ajami yana mai dictation din alqur'ani to ai wannan qur'anin harshe ne bayyananne ya za a ce wani ba ajame shi zai zai kira alqur'ani to dai haka duk inda suka bi Allah ya kare shi Allah ya ce dai Allah yake cewa yake cewa yake ce musu ma'ana alam ya arifu am lam ya arifu rasulahu rasulahum fahum lahu munkiruna am yaquluna bihi bihi jinna ko suna ce ma yana da aljanu ma'ana mahaukaci ne ba shi da hankali bal ja'ahum bil haqqi kawai bariya dai zo musu da gaskiya ne wa aktharuhum lil haqqi karihuna kuma su da yawa mafi yawa daga cikin su sun kyamaci ma'ana gaskiya ba sa son gaskiya an gane ko saboda haka duk wanda kaga yake kyamar gaskiya to alamun mutumin banza ne kuma yana da kama da hali na mutanen banza shi yasa jinsi kafirci ko yahudanci ba wai jinsi bane na dan adam a aqida ce saboda haka duk wanda yake da ita kuma ya zama su an gane ko shi yasa zaka da yawa manzo Allah yana cewa kaza sunna ta ne ku saba yahuda nasara duk wanda ya kaza zama yahudi wanda ya kaza zama nasari me yasa saboda yana yi aqida irin ta yi aiki da aqida irin tasu ko da baka fata ne kuwa an gane to saboda haka in kana so kar ka shiga irin wannan to duk abin da manzo Allah ya ce a saba wa yahudawa ko a saba a ma'ana arna ko mutanen banza mu guje shi kuma a musulunci duk wanda bai ce la ilaha illallah ba muhammadur rasulullah arne ne kafiri ne daga kiristoci ba su ce musu arna ko arna ne ko zindikai ma ko za ku ce mana kafare to so so ku kuna da wani suna banda kafare arna oh ai arna ne ku kawai lamba daya to me zaka saya musu kafire ne ku lamba daya in kun mutu haka in wuta ne ku ai ba ni bambanci kawai in dai baka cikin kaulin la ilaha illallah muhammadur rasulullah to fa gaba baka da wani addini Allah ya ce faman yabtaji ghairil islam dinan falan yuqbala minhu duk wanda ya wani addini ba musulunci ba ya yi aiki ya yi expire ai duk wani addini an yi terminating din shi tun daga zuwa manzan Allah ba wani addini mai ci in akwai annabin addinin ma dole ba manzan Allah balle wai balle wani mabi annabi Isa zai sauko kuma dole zai sauko ne a al'ummar manzan Allah zai sauko ya tsaye da sallah da zakka da haji kuma duk sai ya yaki wannan kiristocin ƙaryar munafukai duk sai ya yaki su duka sai ya musu ɗaya bayan ɗaya to kaga ko a matsayin sana annabi zai dawo a menene tawagar manzon Allah ne to saboda haka ya kamata mu gane cewa duk inda ya san manzon Allah da muke son gaskiya ne to mu so shi yadda Allah ya so shi yadda kuma shi ya so kanshi ya ce la tadruni kama adrat nasara isa ibn maryam ko kada ku ɗaukaka ne ku zuga ne kamar yadda nasara suka wa annabi isa da maryam yace ni bawon Allah ne ku ce bawon Allah an san mahaifiyar manzon Allah an san mahaifin manzon Allah ko manzon Allah yana cin abinci yana cin ruwa yana ci yana fushi yana yana yana raha yana bacci yana kuma hutu yana kuma ma'ana ido biyu saboda haka duk an san halin manzan Allah an san komai na manzan Allah amma dai kawai shi ma'ana Allah ya masa ɗabi'u da miza da daraja sama da duk wata halitta a duniya baki daya Allah ka samu dace akwai wannan da za a bude gudun karɓar gudunmawa na marayu asusun marayu wannan shi malam salisu malam ismail ya nuna a sanar da yan wato ana sanar da ku cewa akwai karɓar taimako da za a zo a gabatar kowa sai ya shirya bakin gwargwado liyunfik zo sa'atin ko min sa'atihi kowa nan ku ya dafa ya tagaza bakin gwargwadonsa marayinan da muke ta magana mu ma za mu iya samun namu gobe ko ba haka bane ba dole wanda yake da 'ya'ya shi ma kai ya fiddalan nashi za su shiga wannan tsaho akwai wani bawan Allah wata unguwa da na taba zama a shekarun baya suna da kwamitin marayu na masallaci ne masallaci ne haka na kamar salawat haka amma da yake akwai tsayayyun mutane a gurin za ka ga irin yanzu ku na ku kun makara ma gaskiya a yanzu an raba komai in za ku yi gyara malam ismailu ku gyara ba daidai ba ne kwamitin marayu tafiya yake tun daga shekara amma yanzu ba a fafara gora ranar tafiya wani yana da ɗinkin sallah wani ya yi kashe kudin azumi wani ya yi kaza ba za ku samu abu mai kwari ba gaskiya amma in kun buɗe ana sallan nan karama za ku fara motsawa ko ba haka bane ba kuma za ku kalli haraji ake ɗora wa mutane ba zama ba zira ido za ku yi ba a'a haraji za ku yi duk ai kun san masu idanuwa a cikin ku kowa yanka masa za a yi kaiwa da dubu kaza za ka bamu kaiwa da bandar za ka bamu na shadda kai bandar ɗin atamfa kowa a samu shi a koya musu aikin Allah amma sai ku zauna kawai sai mai dubu ɗaya mai dubu biyu haka za ku samu wani abu ba abin za ku samu haka an gane ko ko tsaya kowa a sa a yanka masa kuɗi kowa marayin nan na kowa ne kai ma ƴaƴanka za su iya faɗowa gobe nawa za su iya faɗowa naka za su iya faɗowa to me matsala a ciki ko manzo Allah ya ce ni da mara ni da mai riƙon maraya kamar haka muke haka kama haka muke aljanna ba kwa neman aljanna ku ne kuma karka manta fa alkhairi danko ne ta yi duk ƴaƴan naka a rasa mai jin kanka sai marayan da ka tallafawa wallahi nawa akai amma an ce a taimaka marayu kuna yin rowa wa man yabkhal ko fa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi in ka rowa kanka kaiwa an yanka abin yanka a gidan manzon Allah da hantsi manzon Allah ya dawo yace Aisha ina abin da aka yanka nan dabban nan ta ce ai din mun rabar ya rasulullahi sai wannan sai ya ce wanda kika rabar din shine namu wannan da zamu ci ma'ana shirme ne abinda ka bada shine naka shi yasa manzon Allah ya ce man minkum malu warithuhu ahabbu ilayhi min malihi wane ne dukiyar magajin shi ya fi kaunarta akan dukiyarsa sabai suka ce ai kowa ya fi son dukiyarsa akan ta magaji manzon Allah ya ce a'a ya ce wannan gidaje da kuke ajewa da motoci da kaddara duk ba naku bane na magadanku ne naku wanda ka bada da hannunka kun ji kun ji ko wannan gidajen da filayen da gonakan da kaddara duk ba naka bane wallahi a banza kake shirman banza duk na waɗannan yaran ne nakan wanda da raye da lafiya ka ɗauka kace ga sadaka wannan haka manzon Allah fa ya ce waye dukiyar magaji magajinsa ya fi santa akan dukiyarsa suka ce ya annabin Allah mun fi son duke mu akan ta magaji manzala ce wannan duke da kuke boya kuke ajiye ta ba taku bace ta magadanku taku abin da kuka dauka kuka bayar kuna raye amma na ce ku bada kuna tarowa kuna matsolanci in ka bada kanka wannan bawan Allah wallahi ba mu sani sai ya kawo bandir sai ya kawo dila biyu uku da yake ba zama yake ba gurin harkokinsa a kudu ne yake yi sai dai ya zo wata in ya zo sati dai sati biyu ya koma in sallah babba ta zo dan malaki yake turowa wallahi kawai wata rana aka bi shi a can hotel din a kudu aka kashe shi ashe ba mu sani ba gidan da yake ciki ma gidan haya ne ashe kawai zuciya ce wallahi gidan da yake ciki ma gidan haya ne taimakon ubangiji da wani dan unguwar dan masallacin da muke sallah ya je kasuwa yake ba da labarin shi wani bawan Allah ya ji irin labarin nashi abin al'ajabi ya sayawa yaran gida kuma ya ce ya ɗauki nauyin karatun yaran tun daga firamare har digiri digirgir to kun gani alkhairi bai dawo mishi ba to wallahi idan kuna cewa kuma haka zai dawo muku amma in kai rowa kanka kake rowa ma na kasu malu sadaka har abada manzo Allah ya ce dukiyar da ake bada sadaka ba ta raguwa karuwa take yi ka bada kaga kai mai da Allah zai baka to Allah ba mu ikon taimakawa rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a wa tub alaina ya maulana innaka antal ghafurur rahim اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحانك اللهم بحمدك أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله